الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المهتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتع والدياع اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na juma'a daren asabar tara da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da talatin da ɗaya da wata na uku miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith a wannan wata mai tarin albarka watan gabara watan intarwa watan da Allah subhanahu wata'ala yake bude kofofin rahamarsa yake nike kofofin watan wuta watan ramadan yau za mu tashi darasi na tara a cikin jerin darussan karatun in Allah ya yarda a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul ghafir a jiya mun kwana ayata ta talatin da uku ko? mun kwana ayata talatin da uku wanda yau za mu tashi ayata talatin da hudu da ikon Allah subhanahu wa ta'ala muga in za mu iya kai ayata arba'in Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya samu wani da wannan duniyar lafiya har sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءهم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الله يتي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وبل سبحانه وتعالى yace walaqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinat haqiqan annabin Allah annabi yusuf alayhi afdalus salatu wa atammu taslim ja'akum tiniya zo muku min qabl gabanin zawwar annabi Musa dan Imran alayhi afdalus salatu wa atammu taslim bil bayyinati da hujjoji da suke nuna ilahantakar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cancantar shi Allah na abauta masa sai Allah ce fa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi ba ku gushe kuna cikin shakku da kwakwanto ba game da abin da ya zo muku na aqida da tauhidi hatta idza halaka har zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwar shi annabi Yusuf qultum sai kuka ce lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula da ɗai Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa aiko annabi bayansa kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab kamar dai haka ne Allah subhanahu wata'ala yake batar da wanda ya kasance mabannaki ne jayayya game da ayoyin Allah subhanahu wata'ala kuma yake shakku game da al'amarin Allah subhanahu wata'ala wannan ayar al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala da ya zo a kan fassara wannan ayar ya ce wadakar ja'akun yusufu min ƙablu bilbayyinat wannan zancen annabi musa ne ko kuma zancen wancan mai yin wa'azi ne habibu da muka ambata wanda yawa fir'auna da jama'ar sa wa'azi al'imamu al-kurtabi ya ce malamai sun yi saɓani a kan wannan zancen wasu ka ce innahu min qawli hadha min qawli Musa alaihi salatu wassalam suka ce wannan maganar cewa wala qad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinat annabi Allah annabi Musa ne ya fade ta wasu kuma suka ce a'a na daga cikin cikar wa'azi na wancan bawan Allah da yawa fir'auna jama'arsa sai dai kuma al-imam al-qurtubi ya faddala cewa wannan zance ne na na na annabi Musa sabanin kuma al-Imam Sa'di alaihi rahmatullahi ta'ala yace zance ne da shi wancan bawon Allah da yayi wazi wallahu ta'ala alam to wani annabi Yusuf ake nihi anan malami suka ce game da annabi Yusuf su ma sun yi sabani a kansa wasu suka ce shine Yusuf dan Yaqub wasu suka ce a'a ba annabi Yusuf bane wancan wanda muka sani amma kauli mafi rinjaye ko malaman tafsiri wanda Ibn Kathir ya kawo al-tafsirin sa shine annabin Allah annabi Yusuf dan Yaqub ai Musa annabi Yusuf ko ubangi subhanahu wata'ala sai da saukar da sura su fitum da sunan annabi Yusuf sura su fitum Allah ya saukar tana bada tarihin annabin Allah annabi Yusuf cikin annabawan Allah baki ɗaya kaf a Qur'ani babu annabin da Allah ya saukar da tarihin sa complete a sura da sai annabin Allah annabi Yusuf karimi ne aiko shi annabin Allah ne babansa mahaifinsa annabin Allah kakansa kuma annabin Allah kakan mahaifinsa annabin Allah yana da wannan an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama fi fiji a cikin mutane sai ce Yusuf annabin Allah annabi Yusuf kuma kyawu da Allah ya tashi raba kyawu sai Allah ya raba kyawu gida guda biyu sai aka bai wa annabi Yusuf rabin kyawu mu kuma duka duniyar ta halikan baki daya sai aka ba mu rabin kyawun amma duk ta kyawun annabi yusuf malamai suka ce shugaban halitta ya fi sa kyawun jama'a mun fahimta duk ta kyawun da aka bai wa annabi yusuf rabin ko to annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya fi annabi yusuf kyawun shi yasa da aka tambaye manzon Allah sai ce karimi ibnu karim dan manya wanda ke babba dan manya ne shine yusuf dan yaqub dan wa eh dan ishaq dan wa dan Ibrahim alaihi afdalu salatu wa atamu taslim to Allah yace annabi Yusuf ya zo muku bil bayyinati wato da hujjoji ya zo ya zo mutanen Misra domin yayi karantarwa a Misra ko yayi annabtaka a Misra kuma yayi gwamna a ministerkin abin da ya shafi tattalin arziki a a kasar Misra bayan rasuwar wancan sarkin daga bayan lokacin da shi sarki yayi yayi mafalkin cewa ya ga shanu wanda tarihin yana a cikin suratun yusuf a ƙarshe dai da aka ba shi labarin mafalkin cewa za a yi shekara bakwai na yiwuwa sannan kuma za a yi shekara bakwai na ƙoshi kuma za a yi shekara bakwai mutane na zauwa neman abinci a gunku sai ya ba su karatu da yake injiniya ne ba ƙaramin injiniya ba ya karantar da su ga yadda ya kamata a yi domin a samu amfani da albarkan wannan abincin a gare ce iji aluni ala khaza'inil ard a sanya ne a kan abin da ya shafi kula da taska ta ƙasa harkar abin da ya shafi finance abin da ya shafi kuɗi na ƙasar misira kuma aka sanya sa kuma ya taka rawar abin a zo a gani a wannan mulkin da yi allah ya dace da mu to allah subhanahu wataala ya haiko sa zuwa ƙibtawa bayan mutuwar wancan sarki allah ce kakin zawar annabi musa domin annabi yusuf ya rigayi ya rigayi annabi musa annabi yusuf sai da aka aiko sa sannan annabi musa ya zo bayan Musa ya dauka Haruna ne da Annabi Isa sannan kuma shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah yake bil bayyinati da hujjoji ai domin dukkanin annabawan Allah idan Allah ya tashi aiko su Allah yana aiko su ne da dalili sannan kuma daman duniya gaba dai ana rayuwa ne idan kana son kwanciyar hankali da zaman lafiya musamman a fagen ta a wato karke dalili shi yasa a kullum za ka gani Allah da ta kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujjojinku in har kun kasance masu masu gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi koshi wasai da aka bashi dalili shine alqur'ani wannan mu'jiza ce duk wani annabi da ya zo to sai Allah ya bashi abin da zai zo ya karantar da mutane to sai kuma ubangi subhanahu wataala ya kaddara al'amarinsa a samu wasu sun yi imani wasu sun kafirta haka sunna ta rayuwa take ba ta yi wa kowa ya musulunta ba yi wa kuma ba ta yi wa kowa ya faddare wa Allah ba yi wa dole sai an samu bayan Allah masu bin Allah kuma sai an samu bayan Allah suke wa Allah subhanahu wataala tawaye domin idan kowa ya musulunta waye wasu wa Allah zai sa jahannama idan kuma kowa ya kafirce wa za san ya aljanna to daman Allah ya kaddara wato a lahira gida guda biyu ne Allah ya datar da mu ko mutum ya zama to cikin cikin gidan aljanna ko ya zama to dan wuta Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya kuma kowanne tsakanin aljanna da wuta kowanne sai ya cika kowanne tsakanin aljanna da wuta ka dibi zancen wuta da aka zo fa Allah ya ce la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ce na rantsi wallahi lamul qasami ce ya ce sai na ciki la'amla anna kaga ya kawo lamul kasam kuma sai ka nuna taukidi kaga taukidi akan taukidi kenan ko Allah ce zan cika wutar jahannama minal jinnati da tawagar aljannun da basu bi Allah subhanahu wataala ba sai ce wan nasi ajma'in da mutane baki dai Allah ya kare mu shine annabi Yusuf ya zo musu da da hujjoji bayyananu ai can yayi wa ɗan kwasa wa'azi ya ce a arbabun mutafarriqun khairun an khairun an lillahi wahidul qahhar wai shin ubai subhanahu wataala wanda yake shi shi kadai da kuma alloli daban-daban wanne ne yafi wanne ne yafi ana so yin da musu ashe ubai subhanahu wataala shi ne mafi cancanta da abota masa saboda a wannan zamanin akwai yawan ta'alloli wannan ya rike nashi Allah wancan ya rike nasa Allah to sai zamu cewa ai Allah subhanahu wataala tafarrada bil khalqi wat tadbir shi Allah shi ya kadaita da wajen halitta ba wanda ya kama wa Allah wajen halitta sama babu shi ubangiji subhanahu wata'ala sai da yayi kira baki dai a duk duniya yace in akwai wanda ya kawo wa Allah wajen halittar sama da ƙasa ya jaye gudunmu da ya mai wa Allah in akwai wanda ya ba Allah gudunmuwa wajen yin halittar sama da ƙasa ko wajen halittar da kai dan annabi Adam Allah yace ya jaye gudunmu da ya mai wa Allah subhanahu wata'ala jama'a ba wanda ya bai wa Allah gudunmuwa to annabi Yusuf yana karantar da su domin wani lokaci adilla aqaliya take fin adilla na qaliya amfani akwai wanda shi don ka ta kawo masa ƙor'ani kana ta wa'azi bai wa'azuwa bai ganewa wato sai ka zo ka masa ka kawo masa abu na hankali ka kawo masa karatu a hankalce sai ya gane inda aka sanya inda aka sanya wa gaba Allah ya dace da mu shi ne Allah ya ce fa maziltum fi shakkin mimma ja'akum bi ba ku gushe ba kuna shakku game da annabtakar annabi Yusuf game da abin da ya zo muku da shi na tauhidi domin inda ake shan bamban da mutane yan uwa shine tauhidi duk duniya rikicin da aka kai tun daga annabin farko annabi nuhu har zuwa annabin ƙarshe annabi muhammad abinda aka ta rikici tsakanin annabawan allah da mabiyan shine a kaɗe ta allah da bauta a bauta wa allah shi shi kaɗai amma duk duniya tun daga annabi nuhu har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani kafiri a duniya wanda bai yarda ba sama da kasa allah ya halicce ta babu shi ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله الله ce idan ka tambaye su waye halitta sammai guda bakwai da kasai guda bakwai duk duniya Allah ya ce kowa irin amsa ɗaya zai baka za su ce maka Allah shine wanda ya halitta su amma waye kamata abota ba na aka samu matsala jama'a mun bayyana waye kamata abota ma nan ne aka samu matsala wanda nan ne babban al'amari kuma duk annabawan Allah abu da suke kira zuwa gare shi wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wastanibu taghut duk wani annabi da yazo duniya farfagandi guda yake yi da'awa dai yake yi shine an i'budu Allah jama'a abkai ta Allah da bauta wastanibu taghut an sace duk abinda ba Allah subhanahu wataala ba wannan da'awar kuma har gobe ana yi har gobe a bauta wa Allah a risata duk wani abu wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to Allah ce ba ku bushe kuna masu shakku game da annabtakar annabi Yusuf sada kuna masu kafin cewa abin da ya zo da shi na annabtaka Allah ce hatta idza halaka har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ya karbi rayuwar annabin Allah annabi Yusuf qultum sai fa ce lai yab'atha Allahu min ba'dihi rasulah ubangi subhanahu wa ta'ala bai aiko wani annabi ba ai ba wani annabi da Allah ya turo malam suka ce a wannan ayar inji al-imam sa'idi alaihi rahmatullahi ta'ala yace nafiyur rasul sun kore cewa babu wani annabi da ya zo musu sannan kuma sun koye annabin nan bi'isa da Allah ya tau- ya turo ta ta annabawa sun koye gaba daya ba su yarda da wani manzo ya zo ba kuma ba su yarda annabtakar annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko ba sai Allah ce kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun kazzab kamar bi haka ne ubangiji murtab kamar dai haka ne Allah subhanahu ta'ala wato yake batar da wanda ya kasance musrif ai wanda yake ketar iyaka mutajawiz bil haqq wanda yake ketar iyaka game da sha'anin Allah subhanahu ta'ala wanda zai ce maka ya yarda Allah shine ya halicci sama da ƙasa kuma shi yayin mutum amma Allah bai cancanta abota wata shi kadai ba ai ka san kan ya ketar iyaka iya wawanci a duniya ga cewa shi shi bai san aikin da yake yi ba idan ka ga mutum yana bauta wani abu a duniya wanda ba Allah ba to in aka baka list na ka rubuta sakar karu a duniya wawaye wanda ba san aikin da suke ba to wannan da ya rike wani abun bauta koma bayan Allah sai kita tanta ka sanya saboda hankalinsa baya ja ya saki layi bai san abin da yake ba a duniya in har mutum ya san abin da yake a duniya to bai kamata ya rike abin bauta koma bayan Allah subhanahu wataala ba sai Allah ce kazalika kamar dai hakan gani Allah subhanahu wataala yudillu Allah man huwa musrifun murtab Allah yake watan yake batar da wanda ya kasance ne ketare gaskiya wanda yake shakku game da wahadaniyar Allah subhanahu wataala wanda kuma Allah bai dadar da shi ba da shari'a wanda yake murta kuma yana kwankwanto game da sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ita shari'a akan tabarkin Allah to ta kasu kashi biyu ji malumai alhidayatu nau'an hidaya kashi biyu ce akwai hidayatu tawfiq kuma akwai hidayatu bayan akwai hidayar shari'ar da tawfiqi daga Allah subhanahu wa ta'ala ganin daman Allah ne Allah ya dora ka akan wannan ba dubara ta ba ko kuma iyawarka sannan kuma akwai wanda ake mutum wa'azi kuma sai ya gani idan Allah ya ga dama sai Allah subhanahu ta'ala ya sanya maka shari'a duk abin da za a yi ba yadda za a yi a raba ka da addinin Allah subhanahu ta'ala. idan kuma Allah ya batar da kai to duk duniya kuma babu wanda ya sai dora ta saman tafarki wallahi jama'a mun fahimta duk wanda Allah ya dora akan tafarki to babu wanda yake batar da shi domin Allah subhanahu wataala shine jagoran sa a rayuwa sannan kuma duk wanda Allah ya kaddara wa bata duk yadda kai ba za ka iya batar da shi ba da mutum yana sa mutum ya gane addini ko to da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi sallam da ya nasa kokari da ya samu cin galaba akan su abu jahal saboda dangin sani dangin annabi ne abu la'ab dangin annabi ne duk irin yadda manzon Allah ake yi yayi na wa'azi yayi wa'azin nan dare da rana amma ina da ya kasance Allah subhanahu wataala bai kaddara musu shari'a ba wallahi ba su shiri ba bibi abdul muttalib eh abdul muttalib afon abu talib afon abu talib mahaifin aliyu ali radiyallahu anhu arda sahabin annabi muhammad kuma sulkin annabi muhammad wanda bayan rasuwar kakansa abdul muttalib shi ya rigi manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk wani gata da uba yake wa ɗansa a rayuwa abu talib ya yi wa manzon allah shi a duniya ba wani abu da uba yake wa ɗansa a duniya face abu talib ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi mutum yana karanci duk wani gata da ka sani sai da kasance a rayuwa ba wanda abu talib yake so kamar shugaban halitta annabi muhammad duk inda za shi yana tare da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam abinci za ya ci tare da shi yake ci in kasuwa za ya tare da shi yake in wani zama za a tafi tare da shi yake tafiya amma lokacin da Allah ya aiko manzon Allah da annabtaka annabi yayi wa'azi ya karantar da Allah ce wa anzir ashirataka al-aqrabin annabi Allah ya tara danginsa gaba daya yayi musu wa'azi yace musu anzartukum naran talazza ina muku gargadin wata wuta ne kuna ni annabin Allah ne dan aikin Allah ne to Abu Talib shi fa sai dauko da sai dauko sama da fali ya jayo abin da yake karfinsa yace tabballaka ya Muhammad alhaza jama'atana azabar nan ta tabbatar maka ya kai Muhammad dan wannan ne kanka tare da mu to aka tashi aka wace a ƙarshe Abu Talib ya ga manzon Allah kariya amma kuma bai musulunta ba har lokacin da aka zo zai rasu annabin Allah yana lallashin sa yace ya am qul la ilaha illallah ya kai amina fa la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah to sai ya juya ya kalli su abu jahal suna zaune sai abu jahal ya ce masa yanzu abu talib abu kunya za ka shuka a cikin zurriyar mu ka rabu da addinin kakanni da uwaye ka bi addinin ɗan cikin ka ce wallahi abinda muhammadu ne ya zo da shi dai gaskiya ne amma dai yace yana kan addinin kakanni da uwaye jama inda wa'azi yana sanya a gane to da abu talib ya gane da duk kariya har lokacin da aka baiwa manzon Allah annabtaka ya ba sa kariya an ta kawo karar annabi wacce suka musamman wajen abu talib annabin Allah ya kirayo sai ce kaji abu da suka faɗa ya ce wallahi da za a ɗora rana a hannu na dama a ɗora wata a hannu na hagu ba zan daina karantar da mutane tauhidi ba ya ce masa je ka faɗi ga duk abin da Allah ya ce ka faɗa ina tare da kai abu talib fadewa ya ce manzala je ka faɗi duk abin da Allah ya ce ka faɗa ya ce ina tare da kai ba zan gushe ba ina baka gudunmuwa shi sa lokacin da abu talib ya rasu manzon Allah ya shiga damuwa a wannan shekarar ce kuma Allah ya kaddari rasuwar matarsa Khadija radiyallahu anha wa ardaha sai annabin Allah ya zama rayi ciki da wuce manzo Allah har yake tunani da kuka yana duk da hawaye maluman tarihi maluman sira suka sanya mu wannan shekara amul huzn shekarar bakin ciki a rayuwar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shine Allah yake cewa kazalika kamar dai haka gani Allah subhanahu wa ta'ala yudillu man huwa muslimun murtab Allah ya yake batar da wanda ya kasance mai ƙetare iyaka game da gaskiya sanakon mai shakku game da waton abin da ya shafi allantakar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai datar da shi ba duk yadda kai hidaya ta bishi ta ayi mutum wa'azi akwai wanda za a yi ma wa'azi sai ta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya bari to wannan hidaya ce ta tsawa ta hidayatul bayan Allah ya datar da mu sai Allah ya ce alladhina yujadiluna fi ayati llahi بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الله يتي الذين يجادلون في آيات الله kamar ka tambayi Allah su wane ne wane ne abin da shi muslimul murtab sai Allah ya ce allazina yujadiluna fi ayatin lahi sune masu jayayya masu kusuma game da ayoyin Allah subhanahu wataala ta hanyar ko karyatawa ko kuma inkari ko kuma shakku a rayuwa sai Allah ce fi ayatin lahi bi ghairi sultanin atahum ba tare da wani hujja ba wani dalili da ya zo musu wanda ke nuna cewa abinda suke fa a kai na gaskiya ne a'a kawai suna tafiya ne a kungurumin jahilci kasan jahilci musiba ne jahilci mila'i ne jahilci annoba ce na daga cikin mafi girman ciwo a rayuwa wanda idan Allah ya jarrabi mutum da shi to yake da wuyar magani a cikin al'umma jahilci idan aka ce maka wannan mutumin jahili ne ko to wallahi gwara mu'amala da mahaukaci a kansa jahilci malam bahaushe ce jahilci ya yi hauka wuyar magani kuma haka ne domin jahili sai ya gaya maka wata magana in yi maka wata magana to da a zamanin su umar ne dan khattab to ranar bai kwana a duniya saboda wautar ta yi yawa shi ya sanya ai annabin Allah abu na farin da Allah ya turo sa sai ce manzon Allah ya karatu Allah bai yarda ba mu zauna ba ma karatu Allah bai yarda ba babban kuskure ne a rayuwa kai addinin Allah ba tare da ilimi ba bal ma wahala kake yi wallahi ba abin da yake tafiya na addini sai da karatu shi yasa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gaba ɗaya rayuwarsa karatu ne gaba ɗaya rayuwar manzon Allah karatu ne manzon Allah yana da malamin da ke karantar da shi domin akwai mala'ika jibril yake zawwa yana ka masa wahayi kuma annabin Allah ya karantar da mutanensa tsawon shekara 23 karatu ake yi shekara 23 shekaran goma farko tauhidi ake karantarwa kowa ya gane Allah ka san waye Allah subhanahu wataala bayan shekara goma aka farlanta yin aka farlanta sallah yaje karbo sallah aka zo aka fara aka tai kuma ya nuna musu ita a aikace a aikace manzon Allah yayi bayan ayyinan kuma aka shekara uku aka zo garin Makka aka zo garin Madina shekara biyu aka farlanta mutane azumi aka fara yin azumi kaga abun bitadarruj ne da aka zo madina sai ahkamu shari'a suka yawa sai a ce ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza amma fa a makka so ake kowa ya gane Allah subhanahu wataala domin in baka san Allah ba yadda za a yi ka bauta masa a rayuwa ina mamakin mutumin da zai zo yana addinin Allah da jami'i kuma bai damu da tafiya karatu ba kuskure ne babba a rayuwa ka zauna ba ka karatu wallahi kuskure kuma kana cikin haɗari ka zauna ba ka tafiya karatu to wallahi ka so ko hotar gashin kanka domin sai an je alkiyama to komi damu da dalili za ka yi shi komi sai ka yi a kan sunnar annabi ya da manzan Allah ya karantar to kai baka je makaranta ba sai ka zama to kana yi kana imanin taqlid kenan imanin muqallad imanin mai kokoyo kawai mu dai mun tarar ana yi muka muna yi to wannan ba dalili bane sai ka karanta yanzu da za a tambaye ka yadda kake sallar haka manzon Allah ke sallah sai kore da gaskiya ai na karanta kace ai ka karanta a sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam azumin ka haka manzon Allah yake ce kware da gaske a fiqhul muyassar na karanta ga yadda manzon Allah yake yi a cikin alfiqhu ala mazahib al-arba ga yadda manzon Allah yake yi a cikin abin da ya shafi littafin fiqhu na karanta ga yadda manzon Allah yake ka kana da ni ko gobe kiyama aka je gaban Allah wani kai kaza ina ne hujjarka kace Allah littafi kaza na karanta ka kare hujja wallahi an kare amma a tambaye ka wani ya to mu dai kasar dai wallahi duniyar ce ne kasar har yanzu dai ba wuce shinkafa ba ai da mun ba wuce shinkafa a duniya ba a wuce ta ita shi ubangiji fa bauta masa ne wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin bautar Allah ban da aka ce ayi ai ala basiratin ake yi ta ko bisa ilimi ake bauta wa Allah idan ma kace zaka yi addinin zaki to kai ka gwara ma ka bari baka da lada akai Allah ya kare ni shi da Allah ya ce alladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum su ne wa'inda suke yin jayayya da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wata hujja da ta zo musu ba ba wata hujja daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ta zo musu har suke tunkude gaskiya da ƙarya kaga mutum yana son ya kare gaskiya ta hanyar tunkude gaskiya wannan musiba ce sai Allah yake cewa kabura maqtan 'inda Allah wa 'inda alladhina amanu wannan abun fa da suke yi kushinsa ya yi muni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ai sun bata wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kushi game da abin da suke aikatawa na ƙoƙari juye gaskiya ta hanyar ƙarya mutum ya bayana tsaye yana kariyar ƙarya kuma har yanzu fa akwai masu kare ƙarya na fa a duniya ba har yanzu akwai masu kare ƙarya yanzu misali bari in baka misali a hankalce abin da ya shafi misalin aure turawa suka shigo suka shigo cikin wannan abin da ya shafi alaƙa abu ne na addini aure alaƙa abu ne na addini musulunci mai karantar da mu aure amma sai bature ya shigo sai yake son ya ya ya raba mu ta addini mu ya dora mu akan tafarki wanda yake ba mai rage ba sai aka ce ku daina wa iyanku aure a shekarun da ba su kai shekara 18 ba ku ba su dama su yi karatu har su samu wani mataki saboda ku da kuke zaune nan maza ba ku yi kula da mata wannan shi ne karatun ba namiji da ba ɗan goyo ba ne ba zai iya kula da larurar mace ɗari bisa ɗari ba to akwai buƙatar tunna namiji da mace allan ma da ya halice su ai bai bambanta ba za a ga maka fasaha a ce ai kaga sallah namiji na sallah raka a hudu mace na raka a hudu ta yi azahar ya yi azahar ta yi la'asar ya yi la'asar ta yi magariba ya yi magariba ta yi nisha ya yi nisha ta yi subahin ya yi subahin a zo aikin hajji yadda namiji yake aikin hajji haka mace take aikin hajji a zo azumi yadda ake yin talatin haka take yin talatin ko shi da tara da haka kaga ashe akwai daidaito tsakanin namiji da mace akwai akwai daidaito har ma suka so su yi wa Allah gyara la haula wala quwwata illa billah kan abin da ya shahara bangado da Allah ce lizakari mislu hazbil unsayin to wannan atnanin bature da yake sakare ne bisa yakin da yake yi ba eh saboda bolus ta samu matsala eh bai gane ba saboda cin nama alade yana juya kwakwalwa eh cin naman alade yana juya da kwakwalwa bai ci karatun ba sai yake son ya daidaita ai wannan kuskure ne akwai egalite antum nijar wai duk abin da namiji yake yi mace tana iya da shi kukurin na wannan duk abin da namiji yake yi to ai tambaya guda sai ka ce masa to me yasa uwarsa ta haife sa ba uban sai haife sa ba me yasa uwar ta dauki cikin babu ko tunda duk abin da namiji yake yi mace tana iya yi ko kowanne Allah ya ba masa aiki kowanne Allah ya ba su aikin da ya kamata ya to yanzu babban abin da ake ta faɗa a kansa ƙasashe musamman irin wannan ƙasar tamu shine kada a sani kada a yi wa yara auren wuri marriage focus haka ake kiransa wai auren wuri yana sanya yoyon hitsari kalli wannan auren wuri malam jari suka ce yana sanya yoyon fitsari amma har yanzu babu wata doka a ƙasar nan da su masu wannan ikirarin ya za a yi a raba yaran da karuwanci ba su kai shekara sha takwas ba yanzu ka je ka binciki duk karuwa da kasa suna karuwanci kashi ɗari cikin kashi ɗari ina baka tabbaci kashi saba'in da biyar na karuwan garin nan garin nan tawo dai kashi saba'in da biyar cikin masu karuwanci ba su kai shekara sha takwas ba kashi saba'in da biyar cikin ɗari na masu karuwanci a garin nan ba su kai shekara sha takwas ba sai aka zuwa ka sanya musu wani karatu wai shi af wai ya za ta yi ta kare kanta da ɗaukar jiki har wata anima sun ake da maraice ba ke ne don yanku da maraice a yam a alakwal ana so a koya kuma proje ce ta doki yonin wannan abun kada su yarda a musu aure su tsaya su yi karatu saboda a zenirkin su nan gaba da kaza da kaza da kaza da kaza amma dai yanzu ga matakan da za ki bi ki hana kanki ɗaukar ciki to in aka ce ga matakan hana ɗaukar ciki na ke so a ce kenan an ba ki lasisin ki zai gini kaga an yarda su je su yi zina amma ba a yarda ba su je su yi su yi aure wannan sakarci ne Allah ya kasu Allah ya kasu in al'amari to wannan abun Allah yana jin haushin irin wannan abu kuma duk mai imani abin yana bakanta masa rai wallahi a rayuwa Allah ce kabura maqtan kabura maqtan inda Allah wa inda alladhina amanu abun gushi yana da haushi akwai haushi a wajen Allah subhanahu wataala da kuma Allah wajen wajen masu imani sai Allah yake cewa kazalika yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar kamar bi haka ne Allah subhanahu wa ta'ala watan yake taushewa yake hana basira a zukatan duk wanda ya kasance mai girman kai kuma mai ɓandarewa mutum mai dagawa wanda a zuciyarsa akwai girman kai game da gaskiya sannan kuma da walakantar da bayan Allah subhanahu wa ta'ala to duk yadda za a yi ba zai gane gaskiya ba ji Allah subhanahu wa ta'ala dalilin zuciyar Allah ya taushe idan kuma zuciyar ta tausu to ba yadda za a yi mutum ya fahimta ko kun gane idan Allah ya taushe mutum zuciya to ba yadda za a yi fahimci karatu a duniya ba ya ganewa bai ganewa bai ganewa saboda dama ai abun zuciya ta take fahimta ko to sai Allah ya taushe wannan zuciyar ya sanya mata yana aka sanya mata abun da yake lillibe ta wanda bai fahimta daman Allah ya yi irin wannan ne zai zama to abincin wuta Allah ce wala qad zara'ana li jahannama kathiran min al-insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha sace ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ce hakikan mun shirya mun tare da wutar jahannama yawa daga cikin mutanen da aljannu Allah ce mun musu zukata amma ba sa fahimtar gaskiya da ita sannan mun musu kunnai ba sa jin gaskiya da wa'annan kunnan sannan kuma Allah ya yi musu idanu ba sa ganin gaskiya su hango ta hasbi ake ta da wannan da wannan idanun sai Allah ce ulaika kal an'am wa'annan fa kamar dabbobi suke sai Allah ce kai balhum adal ai sun ma fi dabbobi bacewa Allah ya kare to da wanda Allah ya taushe ma zuciyarsa to dabbar gidansa ta fi safa'itar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya datar da mu sai Allah ya ce wa qala fir'aun ya man bani sawhan la'ani abirul asbab asbab as-samawati fa aqli'a ila ila musa wa inni la'annu kadiban وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب الله يتي وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب بل سبحانه وتعالى فرعون سيتي wa wazirinsa wanda ke shugaban gwamnatin a wannan zamanin na na fir'auna domin na faɗa muku cewa wannan gwamnati to hatsibibiyar gwamnati ko da ne ka zo an fi ka idan ga kangarar zuciya sannan kuma ga taurin rai kuma ga rayuwar dunduna Allah ya ba su kuma ga kuɗi sai sa suke yadda suke ga dama to Allah ya ce fir'auna sai ya ce wa hamana don yana kau da kai game da da'awar annabi Musa yana ƙaryata da'awar da ake yi masa ta ya tabbatar da ba abin bauta da gaskiya sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma kafin cewa ubangijin al'arshi mai girma sai ce ya haman ya kai waziri na haman abin da nake bukata ibnu li sarhan ina bukatar a gina min katan bene katan gida la'alli ablughul asbab so nake na je na taka har na isa da kofar sama wannan maganar fir'auna kenan yace wa hamana a tare da masu gina magina da injinoni a bangaren gina duk wata mai fasaha ta gina ya zo a zo a tara sa al'imamul bagwi ya ce kusan mutum dubu biyu kawo ko biya haka da aka joro masu tunani kawai wa'inda za su ba da tilblankin yadda za a yi a zana wannan gidan ya ce hama da ka zamanto kai ne shugaban misiyon kin so nike a ɗaura min bene a ɗana min benen da zan taka sama na je da kofar sama don na je na gano ubangijin annabi musa jama'a mun fahimta kaga idan aka doka barin aqida ta sanin Allah subhanahu wataala sai mu ce fir'auna yayi jahamiya sanin waye Allah domin fir'auna ya yarda Allah yana sama jama'a mun fahimta fir'auna ya yarda cewa domin da bai ba da ba zai ce zai taɓa zai haura a sama ba har ma al-imam al-qurtubi yake cewa ai cewa yayi da aka masa wannan soran ya hau da kibiya sai ce zai je ya yaki Allah subhanahu wataala kasan yaro bai san wuta ba sai sai ya taka to fir'auna bai san waye Allah ba saboda babu tauhidi a zuciyarsa shi yasa kaga me imani kullun jin tsoron yin sabon Allah yake yi saboda ya san inna batsha rabbika la shadid dangar ubangiji mai tsananci yana jin tsoron abin da za shi Allah ya danke sa shi kuma in Allah ya danke ka to babu wanda ya so ya zo ya yi gaban Allah ya yi fanta-fanta ya ce ya isa ya amso ka gaban Allah subhanahu wataala babu shi to fir'auna yake cewa hamana watan ka gina min etaji babban bene ya ce la'alli ablughul asbab tayu idan aka dora min wannan benen na je wa makullan sama a kofar sama a ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara irin wannan zance Allah ce wa qala fir'aun ya ya ayyuhal malaku qala fir'aun ya ayyuhal malaku ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri fa awqid li ya فأوقد على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين Allah yace wa qala fir'aun ya ayyuhal malak fir'auna yace ya ku jama'a na ministrori na ma alimtu lakum min ilahin ghairi a rayuwa ban san kuna da wani ubangiji koma bayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ba maluman tafsiri akan su al-Imam al-Qurtubi da al-Imam al-Baghawi da al-Imam Ibn Ashur suka ce ya faɗi wannan magana ne bayan shekara 40 da yace ana rabbukumul a'la sai yake ce musu ma alimtu lakum min ilahin ghairi bana tunanin kuna da wani ubangiji koma bayana sai ce fa auqid li ya hamanu ala tin ya kai haman waziri na minista na so nake karwaton a haɗa min bulo na laka a gina min gini mai girma ya ce la'alli attali a ila ilahin musa wataƙila in ka ɗora min wannan na je na yaƙi ubangijin annabi musa na je mu yi gaba da gaba da shi mu zauna mu tattauna ya ce wa in yi la'azun nuhu min alkazibi ya ce ka amma ba sa kawai ƙarya yake yi jama'a kun fahimta saboda ya san abin ba zai yi ba to daman Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mutane istirashi Allah ya akwai wanda Allah ya bar su a duniya suna abinda suka dama na sabo amma wallahi abin tausayi zai kasance a radda Allah subhanahu wataala ya kama su kaji duk da iskancin da Fir'auna yayi da takamar da ya tayi radda ya shiga hannun Allah subhanahu wataala rannan sai da ya tabbatar da yi bisa dari ya bada ci cewa babu abu bota da gaskiya sai Allah duk irin abin da fir'auna ya ta yi cewa bai a dora masa bulo a kan bulo a yi masa ginin da babu irinsa ya taka ya je ƙofofin sararin samaniya ya je wajen allon musa su zauna su tattauna wanda ya galaba a kan wani sai ce mulki da cigaba da mulkin duniya amma radda ya shiga hannun allah subhanahu wa ta'ala rannan sai da ya zama to abun tausayi a duniya aina daga cikin abun da allah ya sa ya bar gawar fir'auna a duniya don ta zamanto izina wa ‘yan baya wanda za su zo a duniya duk iskancin ta kayi kaɗan ta yi wa Allah irin wannan karin tsayen sai Allah ce wasu takbar huwa junuduhu fil ardi bi ghairil haqq wa dhannu annahum ilayna la yarji'un sai ga fir'auna yayi girman kai shi da tawaggasta Allah ya ce ba tare da gaskiya ba a wannan duniyar suna tsammanin cewa ba ba za su koma ma Allah subhanahu wataala na daga cikin abin da ya sa Jibril Qayyim Jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala yace mutun yake dagewa cikin sabon Allah shine rishin a yaqini a zuciyarsa cewa babu irin alkiyama don idan ka san akwai alkiyama duk wanda ka cuta ka zalinta duk wanda ka yi wa ba daidai ba allah zai tseda ku ya kwato wannan abun kuma a ranar baka da kuɗi ba yaya kuma allah ya mayar masa da shi to ko biyan ka aka ce aka ce ka yi zalunci ba za ka yi ba jama'a mun fahimta rashin yarda da irin alkiyama shi ke sanya mutum ya shuka tsiya a duniya sai ce asbabas samawati fa attali'a ila ilahi musa yace kofofin sararin samaniya zan je wa kofofin sararin samaniya wasu kace ai turquha hanyoyi yake ne wasu kace ai al'umul lati tastamtiku biha samawati wuraren da Allah ya dasa sararin samaniya to sai Allah ya ƙara yin firawuna ya ƙara bimita asbab saboda annuna maka girman al'amari yace fa attali'a ila ilahi musa zan je na leko na je na yi visitakin ubangijin annabi musa na je na ga allah subhanahu wa ta'ala wato dubi a kansa zan je na yi dubi zai je su tattauna da allah subhanahu wa ta'ala bai san waye ake cewa allah ba sai allah shi ka zalika zuyina da fir'auna su ya amalihi kamar dai hakan gani allah subhanahu wa ta'ala ya ce allah ya ce kamar dai haka ne aka kawata wa fir'auna wata mummuna aikinsa a duniya wannan sakaci ne Allah ce kamar dai haka ne aka zayyana wa fir'auna aka kawata masa to waye kawata masa Allah shi ne ko kuma shedan ne shedan ya kawata wa fir'auna mummunan aikinsa wa sudda an sabilin an an sabil da kuma katange mutane game da hanyar Allah subhanahu wataala ya hana kowa ya ji tafarkin Allah yayi babake akan cewa shi ge shi ne sai Allah ke cewa wa ma kaidu wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab kai makircin fir'auna da yake kullawa akan rishin yin imani da kuma hana al'umma su musulunta to Allah yake cewa wannan mahakircin gaba ɗaya da ya shirya wato a cikin hasara ne ba abin da ya ƙara sai hasara a rayuwa Allah ya kare bai wa kan bai wa Allah komi ba kansa ne ya yi wa don in ya yi imanin ma shi zai ji daɗin ko in bai yi imanin ba kuma kansa ne kar ka yi tsammani a duniya don ka yi wani abu na ibada ka yi wa Allah ne a kanka ne kewa wallahi almanfa tarju ilaika amfani yana kowa gare ka ne sallar kanka ake kai ake bayar walada don ka yi sallah ba ka ƙara Allah da komi idan ba ka yi sallah ba kuma wallahi ba ka rage Allah da komi jama'a kuma fahimta idan mutum ya azumi zai ƙara Allah da komi idan kuma ka ba ka yi azumi ba ka ƙara Allah da komi in ka yi sadaka ba ka ƙara Allah da komi ba idan kuma ma ba ka yi ba ka rage Allah da komi ba duk abin da ka yi ɗan uwa kanka ne kake ba duk abin da kai in alkhairi kai kanka ne kai wa in sharri ne kuma kanka ne kai wa Allah ya samu wani lafiya sai Allah ya ce wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rashad Allah ya ce wa qala alladhi amana sai wanda yayi imani ya ci gaba da cewa ya qaumi ya ku mutane na ittabi'uni ahdikum sabila rashad ku bi na shiryar da ku hanyar zuwa aljanna da ka dace sabilur rashad akramaka Allah ana nihin aljanna kenan Allah ta dora wa akan sabilur rashad idan Allah ya soka da alkhairi sai Allah ya bude maka hanyoyin alkhairin sai ka ka ka rike Allah ana ta yi da kai ba abun da ke sa ka bari zargin mai zargi bai sa ka kara sannan kuma hasarin mai hasa ba sa ka bari eh in Allah ya soka da alkhairi to sai ka kana taiwa Allah hidima kana taiwa Allah alkhairi kana taiwa Allah addinin Allah hidima domin Allah yace in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit to kaga tasbiti shi ake bukata kowa ya rima a duniya Allah ka tabbatar da mu akan wannan aiki kar ka yarda a fara aiki da kai ba kai shi karshe ba ka tabbata cikin aikin alkhairi wallahi domin manzo Allah ke cewa mafi alkhairin aiki wanda Allah ya fi so a rayuwa shine aikin da mutum ya dagoma a rayuwa ya Allah ka dagomar da mu akan wannan aiki har zuwa mutuwa ya Allah ka jarrabe mu akan kasala da kasawa koda da minti daya a rayuwa yace ya qawmi ya ku mutane na ittabi'uni ku bi tafarki na ku bi abin da nake karantar da ku ahdikum sabilar rashad ni kuma nayi muku alkawalin na dora ku zuwa tafarkin zuwa aljanna Allah ya dace da mu sai Allah yace يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع mm.
وإن الآخرة هي دار القرار yace ya qawmi ya ku mutane na innama hadhihi alhayatud dunya mata sani dai ita wannan duniyar gaba da rayuwar duniya baki daya mata dan jin dadi ne Al- yace ya qawmi ya ku mutane na innama hadhihi alhayatud dunya mata'un wannan duniyar gaba daya dan jin dadi ne ba wata abu bace shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa da duniya tana da daraja kamar kurkuken sauro to da ba wani kafiri a duniya da zai kare ruwa a duniya nan babu shi da Allah ya doki duniyar wata abu ta kai matsayin kurkuken sauro kurkuken sauro to da babu wani kafiri a duniya da zai kare ruwan Allah subhanahu wataala babu shi a shi kaga duniyar ba kun mace ko kakkar yarda duniya ta raba ka da Allah wallahi kada ke yardar neman duniya ya shagaltar da kai game da bin Allah subhanahu wataala domin dan duniyar gaba ɗaya dan jin daɗi ne a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mata'un duniya dan jin daɗi ne wuri ne na dan morewa dan more kaɗan sai ce wa khairu mata'iha amma fiyayye mafi jin daɗin rayuwar duniya almar'atu saliha mace ta gari annabin Allah ya ce ita duniyar gaba ɗaya idan aka auna wani ɗan ƙaramin jin daɗi ne amma mafi jin daɗi cikin ɗan jin daɗin duniyar shine Allah ya bata mace ta gari ya Allah ka arzuta mu da mata na gari a wani hadisi kamar ka tambaye manzon Allah sai ce ita ce wadda idan mijinta idza nazara ilaiha asarratuhu idan mijinta ya kalle ta tana kayatar da shi ma'ana tana kodayaushe yar wanka ta kusa akwai matan da ba su rabuwa da istirko sannan kuma akwai wanda su je kawai sun rako mata a duniya to in Allah ya jarrabe ka da irin wanda ta rako mata a duniya ko to in ba kai hankali ba da ko ce ka sai aka kawo kana ta kana magana kai kare idan Allah ya jarrabe ka da musibabin mace ko kaga mace musibabba da tsohuwar mota to Allah ya sauwake annabi ce idza nazara ilaiha asarratuhu in ta kalli mijinta in mijin ya kalle ta tana kayatar da shi malam suka ce ma'ana tana yawaita ado da kwalliya sannan kuma ta kama sunanta na mace kafin miji ya dawo a gidan ta yi tsafta da ado da kwalliya ba ta rabuwa da kitso ba ta rabuwa da kunshi ba ta rabuwa da turare ba ta rabuwa da tsokar wanka kusan ita mace dole sai da wanka ko ita mace ba ta yi sai da ni sai da wanka ita sanin kuma eh, bayan in ya ya kalle ta asaratu idan mijin ya fita to tana kiyaye masa mutuncinta da kuma dukiyarsa sannan kuma idan yi rantsuwa a kanta annabin Allah yake cewa ba ta yin abin da zai sashi zuwa ga zuwa ga hushi a kanta to Allah ya ce duniya da dan jin daɗi ne to irin wayannan matan kuma suke da karanci a yanzu ko yanzu matan yanzu ƴan jamu tsage ne ba ga bane matan yanzu ƴan jamu tsage ne Allah ya jarrabe su ga yawan tafiya kuma ga kazanta in ka ga ana dan kula ka ana dan abun nan to an san da yau in aka bata maka dare kana yaka kawo wata Eh in mace ta san cewa yau in ta bata maka da rai ƙara ma za ka kawo wata to ko dukar ta kake kana zage ubanta ba abin da za a yi amma idan ta gane kai fakiru min fukara ita wani da kyar ake ci ta ce a kawo ba a kawo sai bayan wata to an dinga shuga maka tsiyaji illa man rahim sai in Allah ya ga ya suka da alkhairi to Allah ta so mu da alkhairi a suratul an'am Allah yake cewa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون أفلا تعقلون؟
أفلا تعقلون Allah yake wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu ita fa rayuwar duniya baki daya idan aka kwatanta Allah yake kawai wasa ce da wargin yara waladdarul akhirah Allah ce gidan lahira khairul lil ladina yattaqun shine alkhairi da ya kamata kowanne yayi kokari ya samu nashi rabo a can sai Allah ya ce afala taqilu shin ba ku hankalta ya zama to wa'azi gare ku cewa ina kakanka ina kakan babanka ina kakanka na 80 duk suna ina duk sun bai ko wani ma in kace kakan shi na biyar ma bai sani ba sunan shi ma ba ya kan shi ba sunan shi ma bai sani ba kakansa na wani kakansa na biyar ya ambata maka ni ne wani dan wani jikan wani kama ko bai san shi ba Allah ya ce ai ya kamata kallo cewa duniyar nan ba a tabbatuwa ba a zama a Yunus Allah ya ce inna ma maqdul hayati dunya kama in مثل الحياة الدنيا مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما نبات الأرض فأصبح هشيما تصبر كان الله كان الله ko ɗaya tana can ƙarshe zuwa hadidi Allah ya saka da da kai dawo karatu mu Allah ya ce man amila sayyi'atin mutum ga amila sayyi'atan fala yujza illa billahi man amila salihan sayyi'a fala yujza illa mithlaha duk wanda ya aikata mummunan abu a duniya idan aka je alkiyama Allah ce ba ma sakan ka masa sai kwatankwacin abun da ya aikata na sabo a duniya jama'a mun fahimta duk abun da mutum yayi a duniya na sabo idan aka je gaban Allah subhanahu wataala to Allah ya ce abun da za mu sakan ka masa sakamakon aikin da ya aikata ne a duniya domin duniya gida ne na shuki ranar tashin kiyama ranar kowa zai girbi abin da ya shuka ka shuka alkhairi ka girbi alkhairi kiyama idan ko ka shuka sharri to ka shuka sharri ka girbi sharri a gobe alkiyama yadda ka san manomi ba zai shuka alkama ba ya zo ya girbi dawa ko kuma hatsi ko wake ko to haka ba yadda za a kai ka shuka tsiya kuma ka je ka shiga aljanna gaban Allah ba yanzu sai Allah ya ce wa man amila salihan duk wanda ya aikata aiki nagartacce aikin kwarai min zakarin aw unsa namiji ko mace wa huwa mu'min kuma yana mai imani da Allah subhanahu wataala mai gaskata da'awar annabawa fa ulaika yadkhuluna aljanna Allah ce wa'annan fa su ne za a shigar da su aljanna yurzaquna fiha za a dinga ciyar da su ana arzikta su Allah ce bi gairi hisabin ba tare da bincike ba abincin Allah ya ce ba a kalla tsadarsa su sun fi komi kima a cikin aljanna domin dan su akai aljanna baki daya Allah ce bi gairi hisabin yurzaquna kenan ko za a ciyar da su Allah ya ce ba tare da bincike ba Allah ya dace da mu ba suka ce aljaza'u min jinsil amal aikin sakamakon aikin da mutum ya aikata to da alaka da abin da ka aikata a duniya shi yasa Allah subhanahu wataala ya ƙara maimaita irin wannan maganar a nahali Allah ce mana amila salihan min zakarin aw unsa salihan min zakarin aw unsa
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya ce man amila salihan duk wanda ya aikata aiki nagartacce min zakarin namiji ne aw unsa ko mace ce wa huwa mu'minin yana mai imani da Allah sai Allah ce fala nuhiyannahu hayatan tayyiba mu kuma su Allah mun yi alkawali mun jiyar da shi dadin rayuwa rayuwa ingantacciya Allah ya sa mu dace ita ce aljanna kenan ko ba abin da ya kai ba inda ya kai aljanna dadi wallahi malam ba inda ya kai aljanna dadi aljanna ba abin da za ka saya da kudinka ba abin da za ka saya da kudinka kuma za ka ga komi ne wata komi gratis ne tutte gratis aljanna ba inda za ka je aljanna a ce sai kara kudi isan su bai ƙara kudi cikin aljanna ba a kufirki ruwa a cikin aljanna ba a doke huta a cikin aljanna ba a rabuwar aure a aljanna matanka ba sa bata maka da rai ƴaƴanka ba sa tada maka da hankali babu tension ba diabetes ba istoma ba duk wani abu da ka sani na musiba duniya aljanna babu hayatan tayyiba kenan ko rayuwa mai daɗi kawai ka ci kayan marmaro ka sha ruwa ka ci daɗi ka kwanta kawai ga gadaje Allah ya hore maka ga mulki an baka ga yara masu maka hidima ga mata an jibga maka ga abinci duk abin da kake da bukata Allah ya hore maka ne saura kawai hayatun tsayiba kenan daidai da ciyan kai aljanna ba za ki ga wallahi ciyan kai duk shi yasa ana shiga aljanna kai kul da sabbe ta tashi daga aiki babu likita cikin aljanna dan ba rashin lafiya an kai kul da sabbe ta tashi daga aiki babu rashin lafiya ba rashin ba wanda zai rashin lafiya balantana aje wajen ko ka je neman bashi duk babu an kare Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu a ƙarshe sai Allah yake cewa a wannan ayar wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wanda ya aikata aiki nagartacce Allah yake cewa wannan shi mu ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun za mu sakan ka musu da abin da suka aikata a wannan rayuwa ta duniya daka aljaza'u min jinsil amal hadisin annabi Muhammad ya ce an ra'imu na yarhamuhumur rahman duk wanda yake tausayawa a duniya to shi ma Allah zai tausaya mai idan ka tausaya to sai Allah ya tausaya maka ko tankwacin yadda ka tausaya wa ɗan'uwanka musulmi sai ce wa man kana fi hajati akhihi duk wanda ya kasance yana cikin biyan bukatar ɗan'uwansa kana Allah fi hajatihi shi ma Allah zai dinga biya masa bukatunsa a rayuwa wa man farraja an muslimin kurbatan faraja Allah an kurbatan min kurbati yawmin qiyama duk wanda ya farage wa musulmi damuwa dan uwanka ya shiga cikin halin haula'i ya shiga cikin damuwa ya kasa natsuwa yana ta shi kadai yana magana shi kadai sai ka ji tausayin sa ka watan ka ka kuranye masa wata damuwar sa to sai Allah ya ce mu kuma duniya da alkiyama ba za ta shiga damuwa ba har abada a ji Allah in dai za ka dinga wa musulmi ka dinga fidda su cikin damuwa da musibu Allah ya ce duniya da alkiyama kai kan damuwa sai da kaga ana yi ba da kai ba in ji Allah wa man satto yassara ala mu'sirin duk wanda ya sawwaka ma wanda ke cikin tsanani yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah shi ma Allah zai saka masa duniya da alkiyama wa man satara musliman duk wanda ya tuha musulmi asiri satarahu Allah fid dunya wal akhirah Allah zai ruha masa asiri duniya da alkiyama sai ce wallahu fi auni al'ab ubangiji yana cikin taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi matukar bawa yana taimaka ma dan uwansa wa man tajawaza tajawaza Allahu anhu duk wanda ya yahe to shi ma sai Allah ya yahe masa to Allah ka yahe muna aljaza'u min jinsi amal duk abin da kai to Allah zai baka lada gurgudan abin da kai Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya albarka cikin abin da muka karanta kurakuri Allah subhanahu wataala ya yahi muna muna tawassul da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun muna alkhairi Allah ka biya muna Allah ka muna da kanka ya Allah ka gafarta muna Allah ka sanya muna cikin wanda za a inkara a cikin wannan watan mai tarin albarka ya Allah sunan mu dai sunan mu da cikin aljanna Allah ka sanya aljanna ce mu kuma mu da mu da mahaifan baki daya ya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah duk wanda bai da lafiya Allah ka basa lafiya ya Allah duk mai wata bukata Allah ka basa mai neman ƴaƴa Allah ka basa mai neman aure Allah ka basa jiya mu yi samari addu'a maza suka ce su zau musamman ma zawa suka ce su ba su yarda ba su ma ya kamata a rataya da su alfarman wannan wata wataƙila Allah zai kawo maza to Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu mazaje na gari kasan masha Allah tawa Allah ya albarkace mu da zawari to Allah subhanahu wataala ya sa ayi daga gaba da su Allah ya shige mu da gaba Allah subhanahu wataala ya sa mu wani lafiya akwai datti da muke tattare da su a cikin wannan masallacin suna ba da gudunmuwa Allah ya taimaka musu a rayuwa abin da yake musu karfi Allah subhanahu wataala ya shige musu cikin al'amari Allah ya sa da mu da su gaba da Allah ya taimaka mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi